بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم الإصلاجوة أولا رانا شاء الهميس يومنا ترك وتر رمضان jirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wacce ce daidai da 26 ga watan biyu shekarar 2026 miladiyya wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an domin ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ya fahimtar da mu alƙur'ani ya kuma ba mu ikon yin aiki da shi a farkon karatu zan so yi mana tambihi da tunatarwa dangane da abin da malamanmu suke faɗa cewa mu san da al'umma tsakani ga Allah ƙasar nan tamu tana cikin wani hali na kakani kai muna jin labarai daga yankuna daban-daban yankunan sokoto kebbi zamfara naija da sauran jihohi a najeriya inda kullum sai an je an kashe mutanen wani gari an tashe su a garin an kashe na kashewa masu tserewa sun tsere wasu a kan mutane arba'in hamsin sittin a ce an yi daji da su kuma kullum wannan abin ƙara ainihin wato ta'azzara yake ƙara wuce iyaka yake yi saboda haka tsakani ga Allah yana da muhimmanci musan wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya damka amana musamman a hannun malamai na ƙoƙarin karantar da mutane da faɗakar da su abin da zai zama mai amfani a gare su duniyarsu da kuma lahiransu don haka malamai suka ce mu tunatar da junanmu cewa lallai lallai ilalla mu matsa da yin addu'o'i musamman a wannan wata na ramadan Allah madaukakin sarki ya ɗamfara wannan wata ya haɗa shi ya zama wata ne na karɓan addu'o'i kuma kada kowanne mu ya rena kansa kada a ce ai malamai su tashi su yi addu'a a a mu a musulunci ba malamai kaɗai ke yin addu'a ba ana iya samun wani gama garin mutane a cikin mutane ana ganin ba kowa ba ne da zarin ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki sai ya karɓi wannan addu'an tashi kuma ya biya buƙata an gane wannan don abin kullum ƙara ta'azzara yake a shekaran jiya akwai rahoto da kamfanin dillancin labarai na DCL Hausa ya fitar da wasu kamfanoni na labaru sun fitar da cewa shugaban ƙasar Najeriya ya fito ya yi bayani cewa kiris ya rage Najeriya ta fita daga halin kakani kayi da suke ciki na tattalin arziki da kuma halin tsaro. wannan magana tsakanin Allah kuma ta girma da yawa tsakaninmu da Allah wannan maganar gaskiya ta kokariya ce ba ma ƙarya ba wannan yaudara ce la shakka wannan yaudara ce wacce ake yaudaran al'umma da ita babu wani abu da tattalin arziki da ya haɓaka a Najeriya ce mu dai talakawa ba da haka ba sannan kuma idan mun duba da kyau za mu ga harkar tsaro ƙara taɓarɓarewa yake kullum babu wani abin da ke gyaruwa a ƙasar nan na abin da ya shafi security don haka tun da wata ne wanda Allah madaukakin sarki yake karban addu'o'i mujaji da yawan addu'o'i mujaji kowannen mu ya ware lokaci na musamman lokacin shan ruwa ne da rana ne domin in kana mun sha karantawa cewa addu'a mai azumi karbabiya ce sannan a lokacin da mutum zai sha ruwa manzon Allah ya ce akwai addu'ar da idan mutum yayi tabbas Allah zai karba ba zai ki karanta ba ga lokacin sahur ga lokacin sallar tarawih ga lokacin bayan sallolin farilla dukkan waɗannan lokuta ne na amsa addu'o'i na kan matsa da addu'o'i a ƙasar nan tamu mu yi addu'a ya Allah duk wanda ka damƙa mishi shugabancin al'ummarka ya zama cewa yana da nufin gyara Allah ka taimake shi wajen gyara Allah ka taimake shi da ainihin abokanin shawara na kwarai Allah ka taimake shi wajen sauke nauyin da ka ɗora mishi ya Allah waɗanda ka baiwa shugabanci suke son barna ya zama mulkin kaɗai suke so ba gyara suke kauna a cikin al'umma ba ya Allah ka san su ka san abin da suke nufi Allah ka mu'amalance su da kwatankwacin abin da suke mu'amalanci mutane ya Allah wanda ya matsa ma talakawa a wannan ƙasa ya matsa ma wannan yankin namu na arewa Allah ka matsa shi ya Allah duk wanda ya kunna wa yankin arewacin nan wuta na musiba da bala'i Allah ka kunna mishi wutan bala'i ka kona shi Allah muna roƙonka Allah mun tabbata cewa mu nan masu rauni ne ba za mu iya ba wallahi Allah ba za mu iya ba Allah dan sunanka al-azizu al-jabbar Allah ka taimake mu Allah ka sauya mana tsarin shugabanci mafi alkhairi a wannan ƙasa namu ka kuma magance mana wannan harka ta rashin tsaro waɗannan 'yan bindiga da su da waɗanda suke goya musu baya Allah ka san su Allah ka san abin da ke shiryawa da abin da ke kitsawa Allah ka tattara su baki ɗayan su ka halakar da su Allah ka sauka musu da cututtuka masu tsanani da bala'i da masifa ta inda bace tsammani ba Allah muna roƙonka ya Allah ka ceto al'ummar musulmi daga cikin wannan musiba da wannan bala'i na ƙanyin talauci da rashin tsaro da rashin sanin madafa a wannan ƙasa tamu ya rabbul alamin kuma ya Allah ka taimaki dukkanin musulmai da ake zalunta su a kowane yanki a duniya da ƙasar mu da dukkanin ƙasashen musulmi baki daya Allah muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in mu domin kai ne mai amsa dukkanin roƙon bayi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya ka jama'a mu cigaba da addu'o'i Allah yana karban addu'o'i tabbas Allah yana karban addu'o'i amma wannan gwamnati rashin kulawarta da zaluncinta a ƙarara a fili yake muna kuma gani haƙƙi ne mu a wurin mu gaya wa talakawa illa iyaka wanda ya so ya aiki da shi wanda ya so kuma ya watsar ba ma zagin kowa ba mu cin mutuncin kowa amma gaskiya dole a faɗe ta ko an ƙi ko an so Allah ka tsare mana imanin wannan kenan a jiya mun fara karanta waɗannan ayoyi na suratul an'am fadin Allah ta'ala fa qulu mimma dhikra smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هزوا قشونا آية سيدي بمفدي ɗaya bisa goma na abin da ya kamata mu faɗi ƙarƙashin wannan aya ba mun yi tarjamar ma'anonin ne kawai daga ɗan bayanin wata gaba kuma sai lokaci ya gure mana wanda a yau insha Allah ta'ala Allah ramma zai ƙara bangwaje mu da waɗannan ayoyi masu ratsa zuciya ya karanta mana mu sha dadin alƙur'ani mai girma kuma mu fassara gwargwado Sheikh Habib Fadl
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين الله سبحانه وتعالى يكشي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كشي دقا أبن دأك أم بشأي سونا ألا أكل سيائين ينكا إن كنتم بآياته مؤمنين إذا كنت تنشي ما إيماني دآيو ينسى ولا تأكلوا kada ku ci mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa ma lakum me ce gare ku alla ta'kulu mimma zukira ismullahi alayhi ya zama ba ku cin abin da aka ambaci sunan Allah akai yayin da za a yanka wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali an yi muku bayani dalla dalla na abin da aka haramta a gare ku illa maburitum ilayhi sai abin da matsuwa da larura ta kai ku zuwa gare shi wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm lalle da yawa daga cikin mutane suna batar da wasu mutane da soye-soyen zukatansu ba tare da wani ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka shine mafi sani game da masu ketare iyaka الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى التفسير في الشيوى هذا إباحة من الله وأن آيوي سنا بياني جمدا هل التاوان لألا مدوكة سلكيي لعباده المؤمنين قبائل مؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه سوشي دكان أبن دأك ينكا وأن دأك أنبتسونا ألا يين ينكاوا ومفهومه أبن ذاك فهمت أنا أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه بأهل التامك تشم دكا متدبا دبا أم بشأل سونا ألا يأين كتبا كما كان يستبيحه كفار قريش من أهل من أكل الميتات كما يندى كافر قريشا وسك كسنشي سنا هلتا شنا مموشي وأكل ما ذبح على النصب da kuma shin dukkanin dabbar da aka yanka wa gumaka ko wacce aka yanka ta a bisa wahala thumma nudiba ila al-akli mimma zikrallahi alayhi sadan sai Allah ta'ala ya halatta wa musulmi shin abin da aka ambaci sunan Allah akai yayin yanka ina fata an gane wannan to don haka Allah ta'ala yayi wannan bayani cikakke a wannan aya cewa ga abin da ke faruwa akwai hadisi da ya tabbata wanda imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito wannan ainihin wato hadisi mushrikai sun zo sun sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullah suka ce ya muhammad yanzu kai zaka ce duk abin da ya suka tambaye shi yanzu duk dabban da duk dabban da ta mutu da Allah ya kashe ta sai ce Allah ne sha'a wanda kuma aka yanka wa ya kashe ta aka ce Allah ne to ta yaya za a yi abin da kuka yanka da hannunku ku halatta a ci wanda kuma Allah ya yanka a ku ce ba za a ci ba ina fata an gane wannan kaga wannan shubha kenan kaga wannan asalin jahiliya kenan shine mutum ya hukunta hankalinsa bisa doron abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta na shari'o'i suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ta za a yi ko ku yanka dabba da hannunku ku ce a ce sannan kuma abin da Allah ya yanka yankan Allahn za ku ce ba za a ci ba ina fata an gane wannan to sai wannan aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kulu mimma zikra rasulullahi alaihi ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minin idan kun kasance masu yin imani da ayoyin Allah al-imam al-qurtubi yake cewa Allah ta'ala ya sanya sharɗin imani shine mutum ya ci abin da aka yanka da sunan wa da sunan Allah kenan duk abin da ba ambaci sunan Allah ba yayin yankarsa kinsa menene haramun ne shi ta ce in kuntum bi ayatihi mu'minin ina fata an gane wannan al-imam al-baghawi rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa yana cewa وذلك أنهم كانوا يحرمون أصنافا من الغنم ويحلون الأموال سوء كافر قريشاوة سوء كفنشي سنة هرمتا وسنوء دبوبي بحيرة سائبة وصيلة حام وإن من يبيان أصوات المائدة لمكوش أبايا ويحلون الأموال كما سنة هلك شموشي فقيل له سيكشي لسوء أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله كهلت أبند الله يهلت كما كهرمت أبند الله تعالى يهرمت شيء الله تعالى شيء وما لكم أي شيء لكم ميتي غريكو والإرن أبني غريكو ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وقد فصل لكم ما حرم عليكم الهالي أرجى أمك بياني جلا جلا نأبن دا أكا حرمتا أكوكو أكا حرمتا أمك تنسا نفت عن قانا وانا سي من قطب بي بيان كراوين لك سوانا آية يشي قرأ أهل المدينة ويعقوب وحفص فصل وحرم da mutanen garin Madina da Yaqub al-Hadrami da kuma Habs ko sun karanta wa qad fassala lakum ma harrama alaykum an gani bil fathi fi ma fassala Allah ma harramahu alaykum ma'ana Allah yayi bayani dalla dalla na abin da ya haramta muku an gani saboda fadin shi ismullah amma ibnu kathir da ibn amir ashami da abu amr al-basri sun karanta ne bi dhammil fa an gani wal ha ma'ana wa qad fussila lakum ma hurrima alaykum alhali an riga an yi muku bayani dalla dalla na abin da aka haramta muku cinsa mun gane wannan kai yawwa kaga wannan mabni ne lil maf'ul an gane wannan sannan wa kafir sad da kuma yi wa ita wannan sad din ainihin wato kasra ma'ana ala ghairi tasmiyatil fa'il ma'ana an haramta muku cin an yi muku bayani dalla dalla na abin da aka haramta muku na wanda mai yanka ya yanka ba tare da ya ambaci Allah a kansa ba an gane wannan liqaulihi dhikra wa qara hamzatu wal kisai wa abubakar إمام حمزة ابن حبيب الزيات دقما إمام الكسائي إمام علي الكسائي وأبو بكر سنكرنت وقد فصل بفتح الواو أن قال أنه جوا حر بفصل الواو حرم جينا وقد فصل لكم ما حرم عليكم ثم أن يمك بياني دلا دلا na abin da aka haramta muku cinsa su karanta bibbammi an gani ma'ana ma'anan wannan kuma wa arada bi tafsir al muharramat ma dhikra fi qawlihi ta'ala an yi muku bayani na abin da aka haramta a fadin Allah ta'ala hurrimat alaykum al maytatu wad damu wa lahmu al khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala al sabu'u illa ma dhakkaytum وما ذبح على النصب وأن تستقسم بالأزلام دو ودنن أن هرم تابك شيء سيالة إلا من طريتم إليه سيف أبن دا لرورة فترسى فاكذوا قولنا أبو من هذه الأشياء نوعنا الأمر فإنه حلال لكم عند الاضطراب تؤلوك سنة متيش قد سمتتي دا وهلا دا لرورة تؤولنا اللوك سنة an ainihin wato halatta wa mutum ya amfani da mushe a wannan yanayi Allah ta'ala ya ce wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm da yawa daga cikin mutane la yudilluna suna bacewa ko ana batar da su an gani fasara la yudillu la yudilluna bi ahwa'ihim ana batar da su da soye-soyen zukatansu bi ghairi ilm ba ta da ilimi ba an gane wannan akwai wata qira'a ta daban an gane wasu daga cikin malamai sun karanta wannan kaman ahli kufa sun karanta da bammil ya an gane ai kamar yadda ke asoti yunus da sauransu amma me wannan yake nufi ma'ana wasu da yawa daga cikin mutane suna batar da wasu shi la yubilluna an gane suna batar da wasu da soye-soyen zukatansu shine malaman tafsiri suka ce kamar irin su Amru ibn Luhay al-Khuzai wannan Amru ibn Luhay wanda shine farkon wanda ya fara kawo bautan gumaka a tsibirin Larabawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dan wuta ne an gane wannan yawwa sai waɗansu karanta kuma yadhillu da yin fataha akan ne ya undin wa inna katiran la yadhilluna bi ahwa'ihim fasara wannan sai ya zama da yawa daga cikin mutane su a karan kansu suna bacewa ne ta hanyar bin soye-soyen zukatansu kenan ba wasu suka batar da su a su ne suka kikira wa kansu bata don su bace gaba da bin hanyar Allah da gangar saboda bin son zuciya inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle Allah madaukakin sarki shine mafi sani game da ainihin wato masu ƙetare iyaka Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan bangare farko kenan na wannan aya sannan bangare na biyu idan muka ƙara kallon wannan aya da kyau za mu ga cewa Allah ta'ala ya ce wa malakum Allah ta'kulu mimma dhikra smullahi alayhi me ke gare ku me yasa ba za ku ci abin ba kwa cin abin da aka ambaci an sunan Allah akai yayin yanka wa qad fassala lakum ma harrama alaykum wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhali Allah ya bayyana muku abin da yake halal da abin da yake haram kuma an dauke muku dukkanin wani rudani da wani shakka akan wannan abu an gani wannan tambaya ce wacce take bukatun tabbatarwa ba wai ba a sani bane Allah yana sani aka yi wannan tambaya ɗin ga mutane don a ƙare musu bayani dangane da ainihin wato waɗannan ababe da Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato haramta musu jama'a ina fata an gane wannan don haka sai Allah ta'ala ki cewa menene yasa ba za ku ci ba za ku ci daga abin da Allah ta'ala aka ambaci sunan Allah aka yi yayin yankansa alhali an yi muku bayanin abin da aka haramta a cikin waɗannan a cikin waɗannan nau'i na dabbobi sai fa abin da kwatarta su zuwa gare shi da yawa daga cikin mutane ana batar da su ko suna bacewa da soye-soyen zukatansu ba tare da ilimi ba Allah madaukakin sarki shine mafi sani game da ainihin wato mutanen da suke ainihin masu wuce iyaka Allah ta'ala ka tsare mana imanin wannan kenan jama'a don haka sai malamai suka yi saɓani dangane da abin da ya shafi waɗannan ababe wanda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba ina fata an gane wannan menene tafsirin malamai akai mutumin da musulmi ne sai ya yanka wata dabba da gangar bai ambaci sunan Allah ba amma shi musulmi ne shin za a ci ko ba za a ci ba ga tambaya na'am jama'a za a ci ko ba za a ci ba na'am me yasa ba za a ci ba na'am saboda ba ambaci sunan Allah ba wani shine mazhabin da yawa daga cikin malamai amma Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala shi yana ganin cewa ai babu laifi a ci saboda ambaton sunan Allah a cikin abubuwa halal ne ba wai wajibi ba ne ba kamar yadda ya tabbata da yawa jingim daga abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana ambaton sunan Allah yayin aikata wasu ayyuka akwai bambanci tsakanin tasmiya da kuma basmala ko babu na'am menene bambanci tsakanin tasmiya da kuma basmala na'am kun shiru idan aka ce ambatar sunan Allah shi ne kawai a ce bismillahi iyakarta kenan idan aka ce basmala shi ne ka ce bismillahir rahmanir rahim to yanzu idan za a yanka abin yankawa me yake cewa bismillahi ko ko a'a bismillahir rahmanir rahim ban ji ba bismillah ko iyaka na ake tsayawa to wanda zai ka sai ce bismillahir rahmanir rahim fa yankansa yayi yankansa yayi amma kuma ya saba wa sunnar manzon Allah saboda ya tabbata a wurare da yawa duk inda kaji an ce ku ambaci sunan Allah so ake kane ka ce bismillah ka tsaya iyaka nan wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan mai misali bari mu bada misali kaman guda goma ko kuma in bai bayi mu bada koda guda biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu yayin da zamu shiga bayi in zaka shiga bayi abin da zai tsare al'aurarka kada shaidanun aljannu su kalla su cutar da kai daga wannan dafin bakinsu ko su yi maka wani abu na cutarwa shine ka ambaci sunan Allah ka baka cire kayanka saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fikru ma baina bani adam wa baina al-jinn idha wada'a thawbahu an yaqula bismillah shamakin da ke tsakanin aljannu da mutane yayin da mutum zai cire tufafinsa saboda kada su ganshi ya ce bismillah kana cewa bismillah za ka cire tufafinka ko bismillah ko Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'i in za a shiga bayin ba an an shiga ba yawa addu'ar shiga bayi ba ana yin ta bane an an shiga bayi ana yi ne yayin kafin a shiga bayi ne yanzu mun samu nawa mun samu daya ko wace mun samu biyu da farko duk tufafi in zaka cire a jikinka a bayi ne a ɗakinka ne in zaka ce bismillah sannan sai ka cire to da ka ce bismillah Allah sai ya sha miki tsakaninka da aljanu ba za ka sifan ki ba ba za ka suran jikinki ba balle da nasu shiga jikinki balle da nasu sha'awarki balle da nasu sha'awar jikinka ko su fitar da kai mun samu biyu kenan ko sai za a shiga ban daki ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sannan idan za a fita gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana yace yayin da zaka fita gida sai ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahi kaga nan ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba kawai abin da za ka ce bismillahi tawakkaltu ala Allah mun samu nawa mun samu nawa mun samu uku sannan yayin da za ka yanka dabba abin da aka tada manzon Allah ya ce bismillahi wallahu akbar ko sai sauran abin da zai biyo baya na irin nau'in yankan in yankan layya ne in yanka ne na ci a gida in wani makamancin wannan ne ya danganta amma dai farko a ce mene bismillahi wallahu akbar sai a yanka wannan abin yanka mun samu nawa mun samu hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Amr ya bada labari cewa ni din nan Amr ibn Salama ce na taso a ɗakin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin da na zo na zo ne a wannan lokacin ina cin abinci tare da manzon Allah yace ina karamin yaro da na zo sai ya zama hannuna yana yawo a cikin kwano in tafi nan in tafi can in ci can in ci can sai manzon Allah ya kama hannuna yace min ya gulam ya kai yaro sammillaha ka ambaci sunan Allah ka ce bismillahi wa kul bi yaminika ci da hannun damanka wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka yanzu mun sami nawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin cewa yayin da dan adam zai ci abinci ya ce mene bismillah idan kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan wannan akwai addu'o'i da manzon Allah ya koyar da kansa wanda da kansa yake wa kansa ruqya da waɗannan kalmomi daga ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya karantar da shi misali in mutum bai da lafiya manzon Allah in bai da lafiya malaika jibril ke saukowa ya zo yawa manzon Allah ruqya sai ya taba inda ke ba manzon Allah ciwo a jikinsa sai ci mishi bismillahi arqika kaji bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika min kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika mun sami nawa shida na bakwai yakan ce bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri kulli ri'ain mun sami nawa bakwai sannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu an yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya manta ya fara cin abinci bai ambaci sunan Allah ba sai ya tuna yana cikin cin abincin kafin ya kare me zai ce بسم الله في أوله وآخره من سامنا تقل نفت عنقاني سنن النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تد متشوى إذا كدوني تشيو أدجنك أفك شيء هننك ني كرجنك ني مثل ما سؤال سابو bayan ka ne ya rike manzon Allah ya ce ka daura hannunka a daidai inda ke maka ciwo sai ka ce bismillah bismillah بسم الله سوءك سيكتشي أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاجر كفتوى أنن سوء بقي من صلى الله يتدوي وان دي وانن بإذن الله الله ذي ياي مساء بن دي كيجي أجيسا نفتا من قال وانن قال شوية بسم الله بسم الله بسم الله سنن أعوذ بالله إنا نيمن سر الله وقدرته sannan ina neman tsarin Allah da ƙarfin ikon Allah na iya gudanar da dukkanin komai an gane wannan ai min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji a jikina yake cutar da ni wa uhadiru kuma nake tsoron ya cutar da ni to kaga wannan yana daga cikin abin da ke ainihin wato muhimmanci kwarai da gaske ina fata mun gane wannan saboda haka kaji waɗannan wurare kenan guda tara in kun san shi na goma yau bashi a matsayin wutari ko inna Allah witrun yuhibbul witra ina fata an gane wannan kenan duk inda kaji an ce samillah ko udkur ismallah ana nan ka ce bismillah amma zaka ce abin da ke bismillahir rahmanir rahim wannan ka saba wa sunna kuma ka zo da bakon abu ina fata mun gane wannan inda ake yin tasmiya basmala kawai wajen karatun alqur'ani da kuma wajen me wajen rubuta wasiƙa duk wasiƙa musulmi zai rubuta sai ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan shine abin da ya tabbata manzon Allah yana yake yi manzon Allah zai rubuta wa hirqal azimur rum wasiƙa ne shi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai wannan ita ce wasiƙar da na rubuta daga Muhammadun Rasulullah ita ilahi raqal عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى الله وإلى الإسلام هزوا قرشن وسيقا نفتا من قانا وانا سو أوجن واللفي واللفي ربوت للتفي ربوت واجواجي لإلمي da sauran abubuwa ana bukatar ka ce bismillahir rahmanir rahim kamar yadda wasiƙar da annabi Sulaimanu ya rubuta wa Bilqis me Allah ya ce mana a sautin namli innahu min sulaimana ta gaya musu labari cewa wannan wasiƙar fa daga annabi sulaiman take wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma wannan wasiƙar ta fara ne da da sunan Allah mai yawan rahma mai jin kai Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin shikenan kaji wasiƙan manya ba a cika zancen Allah Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku yi min ɗagawa da nuna isa ku zo min kuna masu miƙa wuya shikenan wasiƙa ta ƙare na fata mun gane wannan don haka a wurin rubuce-rubuce haka nan alƙur'ani da bismillah ya fara saboda me neman albarkan Allah duk abin da ya fara da bismillah ana sa ya zama mai dimbin albarka ina fata an gane da duk wani abu na karatu ko rubutu sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim amma duk wani abu na aiki da za a yi sai a ce bismillah illa iyaka ta kenan an gane wannan naka ko abu da zaka yi abu da zaka ce kawai bismillah da zaka ce bismillahir rahmanir rahim ba wannan shine abin da ya tabbata a sunna mu bar wannan zancen ba shi bane asalin abin da muke magana akai abin da ke da muhimmanci dai mu gane cewa asali cewa ismullahi anan ana nufin ka ce mene ka ce bismillahi yayin da za a yanka wannan dabba ina fata an gane wannan saboda haka wannan kenan al-imam al-bagawi alaihi rahmatullah a tafsirinsa yana cewa واختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها ما لم يسن ساباني جمدا مسلمين ينكا أما سيبي أم بتسونا ألبا سيشي فذهب قوم إلى تحريمها وصدق السمى لمي سنت فأكن هرم شنشم ونندبا سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا ليني بأمتسونا ألا بني دقنقرني koko da mantuwa mun gane wannan ai wa huwa qawl ibn sirin wa sha'bi wannan ita ce maganar muhammad ibn sirin da imam shurahbil menene muhammad ibn shurahbil sha'bi da kuma wani wahtajju bi zahiri hadhihi al-aya su sun kafa hujja da zahirin wannan aya kenan kaga maganar imam shafi'i a can za mu dauke ta da bambanci tsakaninta da wannan nan umarni ne Allah yayi na wajabci har ma yace kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah ba kidan kaga nan ambaton Allah anan na wajabci ne ba na musabbanci bane kidan kaga maganar Imam Shafi'i magana ce wace arin da ya kamata da karfin hujja ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu wasu malaman kuma suka ce a'a idan mutum ya bar ambaton sunan Allah da gangar to ba za a ci wannan dabba baya halatta a ci ta mushe shi an gane wannan wa in tarakaha nafiyan in kuma ya batta ta hanyar mantuwa mantawa yayi yace to da yawa daga cikin malamai kaman khiraqi ya ambata daga cikin albai imam ahmad ibn hanbal kuma yace mazhabarsa ita ce mazhaban sufyan ibn sa'id al-thawri da kuma ashabul ra'ayi an gane wannan cewa ya halatta a iya ci me yasa za a iya ci suka ce ai abin da ya sa saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ɗauke wannan al'ummar abin da ta aikata da mantuwa da mene na'am da wanda suka yi kuskure da kuma wanda aka takurawa mutum aka matsa shi na tilas aka tilasta mutum sai yayi ka ce wannan take hujjar su kenan idan mutum ya bari ne da mantuwa an gane wannan to babu laifi a kansa wannan yankan babu laifi a iya ce amma da gangar wannan ne taɓa halatta wannan ainihin wato abin yanka ne Allah ta'ala ya samu dace an gane wannan ko yawwa don haka wannan kenan to ballantana kuma abin da aka ambaci sunan wa sunan wani Allah yayin yankawa to yanzu sai mu duba kurin saɓani na biyu ai da yawa daga cikin masu 'yan dabaru masu duba da bokaye za su ce a kawo me a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ko a ce amma wannan yankan sai a ce ma ko wasu masu maganin gargajiya da ke bokanci zai ce ai za a yi sasanci tsakanin wannan aljanin da aljanin ke jikinka saboda ka ya ce sai an yanka mar bakar kaza ko mai wake-wake ko sai an je an nemi bahagon kwado ko sai an nemo ainihin wato namijin tururuwa ko wani makamancin wannan misali almuhim idan aka samu aka ce za a yanka wa aljani to abin tambaya a nan shin idan aka yanka wannan abin yankan za a ci ko da an ambaci sunan Allah ba sunan shaidani ba ko ba za a ci ba na'am me yasa ba za a ci ba saboda al'aslu yankan ba don Allah aka yi ba an yi ne domin me shaidanu shi ko wannan ma manzon Allah ya ce la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah Allah ya tsine wa mutumin da ya yanka domin wani Allah kowaye aka yanka domin sa to wanda yanka Allah ya tsine mar albarka in ji Allah Muhammad to kaga abin da ke tsinanne kuma ya zama ya zama halal a shi abin da ke tsinuwa akai ka gane abin mai girma ne kwarai da gaske laka ba a yi wa kowa yanka sai Allah a matsayin bauta a matsayin ibada don haka sharadi jama'a ta ya ambaci sunan wane sunan Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata an gane wannan to bayan wannan kuma sai wasu suke cewa to ai gashi kuma ai Allah ya halatta mana shin naman ahlul kitabi to ai kuma ba sunan Allah suke ambatawa ba wani lokaci za su ce sun yanka da su in Jesus name sai a yanka ko ba haka bane ba amma ka ce kuma ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wasu malaman suka ce a ai ko da an yanka ma ba ambaci sunan Allah babu laifi a iya ci tunda su waɗansu ko kuma idan ambaci sunan wani Allah za a iya ci ina fata an gane wannan saboda ai gashi Allah ya halatta cin naman ahli kitabi kuma ba sunan Allah suke ambatawa ba yayin yankan sai wasu malamai suka ce a'a wannan ba za a ɗauke shi ba wancan daban wannan daban wannan ana maganan halacci ne na wucin gari aka ba ku cewa babu laifi an gane wannan amma al'aslu in dai sunanka musulmi babu kada daman ka ci wani abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba duk abin da aka ambaci sunan wani aljani ya baga baga ya ilu ya kanka ya ilu ya duk wanda aka kira ma duk wani yaya da za a kira wannan baya halatta a ci wannan yanka jama'a ina fatan mu fahimci wannan wannan yana da muhimmanci jama'a mu sani don haka a wancan aya tana bayani ne akan wani abu daban ita ma wannan ayar tana bayanin wani abu ne daban a gefe guda jama'a ina fata mun gane wannan don haka Allah ta'ala a gaba za mu zo mu ji yadda Allah ta'ala ƙara yin bayani cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi Allah ta'ala ya samu dashi to shi yasa Allah ta'ala yake cewa da yawa daga cikin mutane la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm ana batar da su ne da soye-soyen zukatansu ba tare da ilimi ba ko kuma la yadhilluna lalle su din suna bacewa da gangar ta hanyar bin soyayya zukatan su ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lam bil mu'tadin lalle ubangijinka shine mafi sani ga waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah subhanahu wata'ala Allah ta yake bace wa garu zahirin ismi na'am وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون الله تعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه كما كنيسانشي ذنبي ليفين ظاهري دقما وانديك نبوي إن الذين يكسبون الإثم للي وأنك أيكتا mummunan laifi zauna za a sakanka musu bima kanu yaqtarifuna da abin da suke tsururuta wa kawunansu anan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa dukkanin wani nau'in zunubi na fili da na ɓoye alaniyatahu wa sirrahu gaba ɗaya mu nisance shi musamman zunubul khalawat irin sabon Allah da yake yayin da ya keɓance kansa an gane wannan mai waɗannan mutane daga cikin su akwai wanda Allah ya tona mar asiri a ranar alkiyama a gaban duk duniya baki ɗaya wanda zai zo a fili yana bayyana shi mutumin kirki ne amma duk lokacin da ya kuya sai ya je ya aikata mummunan aiki misali yanzu ba azumi ake yi ba yanzu akwai mutumin da da zaran an fara azumi sai ce shi azumi a kudi zai dinga yi to ba wani abu da kashe kudin ba zai je ya zauna ne a cikin waɗanda ba sa azumi shi ma baya azumi na fata mun gane wannan kawai saboda kada ya azumi sai ya gudu sai ya je cikin cin abincinsa amma kuma a nan baya son mutane su gane cewa baya azumi ba zai dawo sai ranar jajibiri ga ga ya dawo matafiyi ne ko lalle ko ba zai shiga abinci a gaban mutane ba sai ya dauka ai yayi azumin alhali ko baya yi ko kuma sai ya koyi a daki da gangar sai ya ci abinci ya share bakin sa ya sha ruwa ya koshi sai ya fuski mutane abin sa to irin waɗannan Allah ta'ala yana tona musu asiri a ranar alkiyama shi su ne mutanen da ke a fili suna nuna su na gari ne amma in suka keɓance sai ka sun dinga sabon Allah ba sa tsoron Allah wajen sabo shi sa Allah ta'ala ce wa zaru zahirul ismi wa batina kuma ku nisance ku bar dukkanin wani zunubi na fili da kuma na boye Allah sai ce innal ladhina yaktubuna al-ithma lalle waɗannan waɗanda suke aikata munan laifi zauna za a yi musu sakamako bima kanu yaqtarifuna da abin da so kasance suna ainihin wato tsuruta wa kawunansu dama shi zunubi kam ko na fili ne ko na boye ne Allah ya haramta ku qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna duk waɗannan manyan laifuka ne Allah ta'ala ya haramta su gaba daya wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi وذروا ظاهر الإثم ظاهره كتي الزنا وباطنه المخالة زنا تفيلي متمن الذي أكت برناك زنا أفيلي تو الله يهرم سيوم ونا وثم لمن كتي أبن أكي فيكو وباطنة أبن أكي قوي وأكي شيني زنا دا أكي أبوي متمني وزنا شي أما بايا تأبينا وانزي kila ma sai ya bar garin su ka san da ko ta al'ada duk sallah sai a ce za a tafi kafancan za a je wajen wani wani fati ko wajen wani abu to a can idan aka je ba doka mutum sai ya je zina zina can sa da ayan arna ko ya je wani abin da karuwai sai ya dawo garin kuma ana mishi kallon wankake to Allah ya ce da wannan din ta fili da wancan din ta boye gaba ɗayan su ku kyale su ku bar su ina fata mun gane wannan haka wasu malaman tafsiri ainihin wato suka faɗa an gane wannan ko al-imam suddi yana cewa zahiruhu az-zina ma'a al-baghaya zawatir rayat na zahiri shine mutumin da aka sani yana zuwa gidan karuwai wanda karuwan nan ma an san can gidan karuwai ne can otel din zinace zinace ake yi to haramun ne Allah ya haramta yace wa batinuhu abin da yake kuma batini zunubi na batini yace shine az-zina ma'a al-khalila was-salati wal-ahdan irin zinan da mutum yake yi dawa khalila mutum ya je zina da matan makocinsa wannan yana daga cikin babban laifi ko matar abokinsa an gane wannan ayi shine was-sadaqi sannan wal-ahdan da kuma daduro wanda kawai ya aje ta ne kamar matarsa irin yadda direbobin mu suke yi ko na yankin arewa mutum a nan kallon shi mutum mutum kimala amma in ya je tafa akwai wata karuwa ta ce ya aje ta in ya je makwa kila akwai wata in ya je Legas kila akwai wata haka zai dinga bibiyan wasu matayen irin waɗannan da sunan kawai in ya samu kuɗi ya biya wai ya huta ina hutu a nan za a gasa ta a ranar alkiyama ya kai bawan Allah ina hutu a cikin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yayi mafarki a wannan mafarkin da ya zo a wannan hadisi na waye sunan shi ba albarra ibn azib ba na mata sunan sahabi mafarki manzon Allah ya yi tafiya da shi mala'ika ya kai shi wuta ana nuna masa irin nau'o'in azaba da za a yi wa 'yan wuta wanzu Allah ya ce an zo da ni wajen wasu mutane an ɗaura su akan wani kasko saman shi a rufe yake tsakiya kuma kaman kasko ƙasa kuma ga wuta ana hurawa kuma mutanen ga su nan tsirara maza da mata haka za a dinga buso wuta ta ƙasansu ta sama wuta tana gasa su duk lokacin da wannan wutan taurin wuta taso ta mamaye wannan tanjerin za ka yi bau suna daga murya suna ihu saboda bala'in azaba da ake gana musu ƙarshe da manzon Allah ya tambaya su waye waɗannan ya jibril ya ce waɗannan su ne mazinata maza da mazinata mata ka ji abin da ke jira ka kai mazinaci ballantana mutumin da yake an sa sunan malanta kuma a same shi yana bibiyan matan mutane da zina da 'ya'yan mutane to ai mafi kazancewa kenan zina mafi kazanta ke kuma wallahi tallahi akwai su da sunan malanta wasu zaka tadda zinace zinace suke da matan mutane kuma an sha kama ko da za mu faɗi yanzu nan mun san wane ne me ke faruwa shine dole ne mu ji tsoron Allah Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdadu wa kullu shay'in 'indahu بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال التي ألا شيني مثلا أبنك في لأوي شيني مبوايكم مدوكتي التي سواء منكم دين السنكم من أسر القول دوني مغنى أبوي ومن جهر به لما وند يبين ومن هو مستخف بالليل دوني يقوي التندري أيكتا وسارب بالنهار لما وند يبين درانا duk Allah ya sani saboda haka abin da muke fata shine jama'a tuba a tuba wa Allah na ba ku labari a nan kisin da aka wa malama amina wata rana wata mata ce irin yadda bokaye suke yi na zina ta zina ce da matan mutane domin wannan zinan idan ma ta wuce inda ta kai mata ce tana ta mallake mijinta ta je ta bada saman farjinta aka aka aka ainihin wato aske aka yi mata wasu rubuce-rubuce da wasu ainihin wato abubuwa na mai ake cewa ne na kulumboto a jikin cinyoyinta da kan farjinta aka yi mata rubutu a kai saboda in mijin ya sadu da ita ta mallake shi iko Allah shi ko mijin yana zuwa kamar an ce ya buɗe ido kawai sai ya gani ita ta ya aka yi shi ke na kuma jiki kama rawa shi ta ji tana ga malama amina ita yanzu ya za ta yi dan Allah ya taimake ta wallahi tallahi mijinta waye mutu ya tashi to matar da za ta zuwa ta bude wa wani al'aurarta ya yi mata rubutu a gaba yanzu wannan mace ya kamata a zuwa da ita tsakaninka da Allah yanzu kai in matarka ce wannan to ayin ba haka ba ka san adadin mazan da suke wa irin wannan din dan baya halatta macen da ya tabbata tana zina a musulunci haramun ne ka zauna da ita haramun inda ya tabbata tana tana zina ta zina shi kada ka zo kai haihuwan ainihin taron mazinata ba don komai saboda jijiya tana naso jijiya tana naso wannan gaskiya ne babu ƙarya a ciki Allah ka tsare mana imanin mu wasu malamai suka ce sanin alhafiz ibn kathir ke cewa wasahihu wace daga cikin malamin cewa nikahu zawatil maharim mutum ya je ya aure muharramarsa duk yana daga cikin abin da mutanen jahiliya suke yi mutum sai ya aure matar babansa balla in babansa ya mutu ban mata sai babban sai ya gada matan sun zama matansa shi sa Allah ta'ala ya hana wannan mummunan ta'ada yake cewa ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an tayfun nisaa karha ya kudu sai imani baya halatta gare ku ku gaji mataye kuma ta hanyar tilas ina fata mun gane wannan kaga wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya haramta to an haramta wannan sai al-imam ibn kathir ke cewa sahihu abin da yafi inganci a wannan babi anna al-ayata ammatun fi dhalika kullu ayan nan ta gane komai komai ta game a cikin wannan aya kullahu gaba daya ma'ana da zinan fili da zinan boye da zina da matayen abokanai ko matan makoci ko wani abu kamancin wannan duk wannan abin yana faruwa a ran nan akwai wanda ya ban labarin cewa akwai makocin ma da an sani yana zina da matan makocinsa an sani akwai matar da kuma an sani tana zuwa ta ɗauko ne ta dinga kiran waya ne wai shi kwartan yana zuwa gidanta yana kunciya da ita saboda mijinta baya ne ita ba ta yi hakuri ba ko mijin ya sani ko bai sani ba oho Allah ka tsare mana imanin da wani sabon salo da mata suka shigo da shi yanzu wai mace matarka sai ka zo neman biyan bukata a wurinta sai ta ce da kai ai ita ba za ka sadu da ita ba sai ka sai mata kaza da kaza ko sai kai mata kaza da kaza ko ina ka san wannan karatu oho to ki ji Allah ya tsine miki albarka annabi Muhammad yace duk wanda matar duk wanda ya nemi matarsa biyan bukata a wurinta ta hana shi ta giya ko da tsakiyar kasuwa ne ta giya Allah ta'ala ya fushi da ita fushin Allah ba wasa bane jama'a Allah ka kare mu Allah ka tsare mu wa zaru zahiral ithmi wa batina kubar zunubi na fili da na boye innal ladina yaktubuna al-ithma lalle waɗanda suke aikata waɗannan munanan laifuka sayujzauna bima kanu yaqtarifun da sannu za a yi musu sakamako dangane da abin da suka kasance suna aikatawa akwai hadisin annawas ibn sam'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da menene zunubi yace al-ithmu ma haka fi nafsika zunubi shine abinda in ka aikata zaka ji yana ma kaikaye a cikin ranka wa karinta an yuqala alaihi nas kuma kana kyamar ya zama mutane sun ganka ka aikata suna wannan abin laifi Allah ta'ala ka tsare mana imanin don haka Allah ta'ala ya hani al'umma su dinga aikata irin waɗannan ainihin wato ayyuka da irin waɗannan laifuka baki ɗaya haramun ne ga mutum ya ainihin wasu aikata Allah ta'ala ka tsare mana imanin Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله تعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah a kansa ba yayin yanka wa innahu la fiskun lalle wannan fasikanci ne babban laifi ne fita ne daga da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lalle shaytanu suna yin wahayi na sharri zuwa ga majidin tallamarinsu zuwa ga masoyansu liyujadilukum domin su dinga yin jayayya da jidali tare da ku wa in aqatumuhum in ko kuka yi musu da'a da biyayya in ko kuka yi musu da'a da biyayya akan haka kuka ci abin da ba ambaci sunan Allah akai ba innakum la mushrikuna lalle ku dinnan mushrikai ne Allah ta tsare mana imanin kaga shi Qur'ani mana yana faɗin sunan mushriki karara ba maganan ba maganan takayawa don jama'a a mawdu'in tauhidi da bayyana wa mutum abin da zai fitar da shi daga musulunci ba a koyi irin waɗannan ba a wani sakayawa akan faɗi maganan ne da babban baki saboda wanda aka faɗa a kansa in ya san yana yi ya tuba ya bari ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin zai sa mu dace Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu kada ku ci مما لم يذكر اسم الله عليه أبن دبا أمت سونا ألا أكيبا وإنه لفسق للي ونن أبن فاسقا شيء وإن الشياطين كما للي شو شيطان ليوحون إلى أوليائهم سنا يوم وسواسي زواغا مبينسو li'auliya'ihim min al-mushrikina kamar yadda Imam al-Qurtubi yayi bayani Imam al-Bagawi yayi bayani cewa inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum arada anna shayatin la yusawwisuna ila awliya'ihim min al-mushrikina liyujadilukum suna yin waswasi zuwa ga mushrikai don su yi ainihin jayayya da ku وذلك أن المشركين قالوا saboda wannan ya tabbata ne saboda mushrikai sun ce ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akhbirna an shati matat idza matat man qatalaha ba mu labari game da akuyar da ta mutu in ta mutu wa ya kashe ta fa qala Allah qatalaha man qala ta Allah ne kashe ta qalu suka ce afataz'umu anna ma qatalta anta wa ashabuka halal to amma kai yanzu kana ganin abin da kai ka kashe kai da sahabbanka wannan abin halal ne wa ma qatalahu al-kalbu was-saqru halal amma abin da kare da abin da shaho ya kashe sai ya zama wannan abin kuma halal ne wa ma qatalahu halal ne wa ma qatalahu Allah haram amma abin da Allah ya kashe ko ya zama haramun fa anzala hadhihi al-aya sai Allah ya fakar da wannan aya وإن أطعتموهم أي في أكل الميتة idan kuka yi musu biyayya wajen cin mushe innakum la mushrikuna lalle ku dinnan kun zan mushrikai jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to idan mun lura jama'a da kyau a suratul ma'ida mun yi wannan karatu ina ganin ba sai mai mai shi ba cewa duk abin da karan farauta ya kama idan mafaraucin ya ambaci sunan Allah yace bismillah kamash to koda ya kashe abin farautar wannan abin halal ne mutum ya shi idan mutum ya zama kafin ana training din eagle shine ne shahu ko mikiya mutum zai zama da mikiya sai ya ba ta training na kama dabbobi tana kawo masa amma duk lokacin da za ta tafi ko ya ga wata dabba sai ya sake ta yace bismillah yayin da zaka yi kama wannan dabban ko da ka kashe wannan dabban a wajen farauta a garin kamawa to wannan dabban ya halatta a ci shine abin da so in ce mushrikai ke magana cewa to amma kana cewa abin da kare ya kashe da abin da shahu ya kashe shi kuma kace halal ne to ai Allah ne ya halatta jama'a mun gane wannan ai yawa to shi yasa Allah ta'ala yake fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da karnukan farauta suka kama muku wadhkuru smallahi alaihi amma ku ambaci sunan Allah a kansa ina fata an gane wannan kenan abin da ba ambaci sunan Allah kai ba kai kare ne yaje da gudu yaje kamo ba ambaci sunan Allah yayin da yake kamo din ba kawai sai kama dabban kuma garin kama ya kashe ta to wannan bai halatta kuma a ci da haka sai abin mu kare shi ya kai shi ko kuma karen ya kamo ko da ka ambaci sunan Allah amma sai ya fara cin naman saboda ya ji yunwa sannan ma zai halatta ka ci sai gaban ma karen ya cinye kayansa a ban mai kayansa ko eh a ban mai kayansa eh kayansa ne don haka wannan ya zama nashi idan ya riga ya fara ci an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalbaka idan ka saki karanka المعلمة وندك كرنتد شكامي ترينين وذكرت اسم الله عليه كان بتسونا ألا يا يندك تكيشي أن قال وانا أي إن جمع الله ألا فلا تسيشي فقلوه توكتشونا أبو أن قال وانا فقل ما أمسك عليك duk abin da ya kamo ma to kaci wannan abin haka nan ya zo cikin sahih al-bukhari da muslim hadithin rafi' ابن خديج الله يقرا مش يدا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي ما أنهر ما أنهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فكل duk abin da ya zubar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a kai to ku ci shi ba matsala akwai hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa aljannu cewa lakum li kulli 'azmin ذكر اسم الله عليه kowane ƙashin da mutum ya ambaci sunan Allah ya ce ya jefar da wannan ƙashin to kuma ku ɗauka ku ci nama ya halatta abin da ke faruwa shine idan baka so kamar aljanin mugunta in ka tashi cin nama ka ambaci sunan Allah musamman akwai ƙashi duk ƙashin da ka cire ka zubar da aljani ya ɗauka ya ambaci sunan Allah sai nama ya tsiro a jikin wannan ƙashin in ji manzon Allah kawai sai ya ci abin shi ina fata mun gane wannan amma idan ba a mace sunan Allah ba kuma ba halatta musu cin wannan kashin ba hatta aljannu jama'a mun gane wannan ko kaga a cikin shari'a musulunci tana da tsare-tsaren ta dangane da ainihin wato waɗannan al'amura an gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa Allah ta'ala ya shar'anta mana ainihin wato waɗancan ainihin wato ayyuka iri daban-daban wanda za mu zo mu ji kuma wani bangare daga cikin abin da ke fasikanci ne a ayoyin da za su zo a gaba insha Allah ta'ala wa innahu lafisqun haqiqa wannan abin da kuka ci din fasikanci ne ay la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi fi hali kaunihi fisqan kada ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba halin kasancewarsa fasikanci ne wannan ainihin wato al'amari wa inna shayatin la yuquna ila awliyaihim shaidanu suna yi wa junansu wahayi na wasu wafi zuwa ga ainihin wato mazuwansu liyujadilukum domin su yi jayayya da ku ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin laka jama'a wannan shine a takaice abin da za mu ɗan kaito game da ma'anin wannan aya duk da cewa akwai maganganu na malamai da yawa ɗin rage amma ina ganin za mu iya gamsuwa da wannan insha Allah ta'ala laka idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi ayoyi na gaba muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda bai kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka yayi mana wannan bala'i da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu tsadar rayuwa Allah ka yayi mana talauci Allah ka yayi mana rashin kwanciyar hankali Allah ka yayi mana ya Allah muna roƙonka dukkanin masu hura mana wutan fitina a wannan ƙasa Allah ka kona su da wannan wuta Allah wanda ya takura mana Allah ka takura mishi wanda ya samu a halin kakanika yi Allah ka zare mu tallafi Allah muna roƙonka shugabannin waɗanda suke da ƙoƙari da zimma da tunani na kawo taimako ga al'umma da riskar da su zuwa ga abin da zai zamto mai amfani a gare su Allah ka karfafe su ka taimake su waɗanda ke da tunanin yin barna da yin munanan ayyuka da za su jawo al'umma bala'i su sassa halin kakanika yi suka gallaza wa al'umma Allah ka gallaza musu wanda ya takura wa umma Allah ka takura mishi wanda ya sauƙaƙa wa umma Allah ka sauƙa masa Allah muna roƙonka ka dace da mu alkhairan duniya da lahira waɗannan majibinta bindiga ƴan daji ɗin bindigan daji Allah ka mana maganin su Allah ka rusa su Allah ka rusa su ka ruguza su Allah ka ruguza taron su baki daya Allah ka tattara su baki daya ka kashe su su duka baki daya ya rabbal alamin Allah ka tsare al'umma da musibarsu da bala'in su Allah muna roƙonka ka datar da mu alkhairin duniya da lahira ka biya mana bukatu mu alkhairi ka sanya aljanna ta zama soma koma a gare mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh